حولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin sha ɗaya ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da na ga wata shida ga watan ga watan bakwai ko shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna tura ta sittin da biyar suratul dala ko suratul nisa al-kufra kamar yadda ibn mas'ud ya kira wuta mun yi darasi guda ɗaya mun tsaya aya ta uku za mu tashi aya ta hudu a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفسه ونفسه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا Allah madaukakin sarki yake wallahi ya isna min al-mahid da waɗanda suke yanke kauna dangane da abin da ya shafi al'ada wato dalilin menopause kenan shekaru ko kuma kankanta shekaru waɗanda ba su fara al'ada ba da kuma waɗanda wato suka yanke kauna daga al'adar abin nufi sun daina saboda shekaru ya Allah ya ce su su min nisa'i kum daga cikin matan ku ya Allah ya ce in yardarkum in har kuna kokon ku fa iddatu hunna to idda su shine salatatu salatatu ashhuri zati wata uku tunda ba ta yi dan bayan ji wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quruni a can suratul baqara to nan kuma tunda ba ta jini da riba a aura sai aka ce su wata uku wallahi lam yahidna haka nan waɗanda ba sa al'ada su ma za su yi wata uku tafiya sai da wanda suka daina saboda girma ko shekaru da ƙananan yaran da basu fara ba sai Allah ya ce wa ulatul ahmal sannan ma'abota juna biyu mace mai ciki su ma ajalu hunna wato lokacinsu iya ajalin lokacin da Allah ya yanke musu na ita ita kuma kala biyu akwai rawar da aka kasa da wadda mijin ce ne to abin da za ta yi shi ne an yi za'ana hamlahun su sauki abin da yake cikin ta hanyar haihuwa ko bari wa man yattaqi Allah duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya ce ya Allahu min amrihi yusra Allah zai sanya masa sauki cikin al'amuran kar kuma da ta da ya wuce dawa man yattaqi Allah guda uku da zuci ta farko mun yi wa man yattaqi Allah ya ji Allahu makhrajan ya kawo shi bin nakira nan kuma ya ja'alahu min amrihi yusran shi ma bin nakira dan Allah ya ce Allah zai ba mutum mafita mutum da gani tsoron Allah nan kuma duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amuran sai Allah ya ce zalika amrun lahi wannan da abubuwan da Allah ya faɗa umarni ne da Allah anzalahu ilaykum wanda shi ya saukar muku wato Allah da hikima yake idan mutum yana harkar karantarwa zai rika tadabburi a abubuwan da ya shafi alkur'ani da ayoyi zai ta gani hikimomin da ya sa Allah ya faɗi wasu abubuwa zalika amrullahi anzalahu ilaykum umarnin Allah ne ya saukar muku domin yanzu an samu waɗanda saboda goshewar su da wayewa suke ganin idan aka yi musu mutuwa idan mijin su ya mutu suna aiki ba za su iya barin aikin ba sai a zo a yi ta baka a kai ba turanci biyu hausa ɗaya wai sai kayan da cewa lallai ba su da wata matsala za su fita yi. Eh, shi ɗaya ma turanci biyu hausa ɗaya cewa kai ne baka fahimta ba, har ma wani abu da suke faɗa wai me ake kiransa wai wai ita inda asalin da kwana arba'in ne sauran kuma wai ko menene wani abu da suke shi dan ya mutu wahayi cewa iya inda kwana arba'in ne kawai kaga an ce wata hudu da kwana goma sai suka ce in dai kwana arba'in din to ta gama inda saboda haka sauran kwana wata uku kuma kawai cewa kai ne ta zauna ba wai dole bane kuma fatawa sosai suke ba mu da wannan wanda ba wai shi dan ne kawai ya riya musu ba wai irin za a ce wata fatawa ce ta malamai da ba ta da kwari ba ba wannan maganar ko daya to shine Allah bada hukun sarki ya ce wa man yattaqilla kaga ta uku kenan wannan jabi wa man yattaqilla ya ta'allahu min amrihi yusra nan kuma wa man yattaqilla yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhil lahu ajra duk wanda ya yi kiyaye dokokin Allah bada hukun sarki ya ji tsoron Allah ya ja'allahu min amrihi yusra ayukaffir anhu sayyi'atihi Allah madaukakin sarki zai kankare masa kurakuransa wa yu'zim lahu ajran sannan kuma Allah madaukakin sarki zai girmama masa lada ladan da za a baki to za a girmama shi ya zama babba bar ka ji mai mana yake kafin mu yi kyari na fahimtar mu akai Allah yake ya kula da ala mubayyana li ajjatil ayya Allah yana bayani wato lokacin da wanda ta wanda ta shiga mai rafu ta dina al'ada za ta yi wani yallaci kari kada ala al'adu bi kibariha ita ce wanda al'ada ta ta dauke saboda girma shekaru ana haka na ta ashurin cewa wata uku za ta ai wanda na ne salatati qurun fi haqqi man tahil yake sabani maimakon sirri ne dangane da maimakon jini uku ga wanda take jini to yanzu ba ta yi ce wata uku kamar dan ala zalika ayatul baqara kamar yadda ayat da raba na ɗan sai nuni a kan wa ka asigarun la'i lam yablug na sinnan haizi haka nan ƴan fatan da basu kai ba su kai matakin al'ada haka nan na ya yi da gida annabi da fara al'ada ko an yi tafiya da fara al'ada ta sa kuka annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mata daidai wani guri da ake kira tarif yake wannan ɗabi'a ce da Allah ya wajabta ko ta yamma cewa kar ki dauka wani abu ne na damuwa ko na cuta musamman ga shi an tafi a wato aikin haji to shi ne ma da ya ci gaba da gaya mana cewa a nan ana aidata hunna ga aidati lahi ta ce salatatu ashuri cewa idda idda yan mata za ki wata uku ne wata uku za ki wata uku ne kamar yadda wata ta yanke kauna daga al'ada ita ma za ta yi ita ce tsohuwa Isa Allah ya ce wallahi ya isna من المحيض والله لم يحيض لك يسا يفضل wannan wa qawluhu in yashaqu da kuma Allah wani hujjin da yake idan kuna kokonto shi kuma wannan magana ma da yake akwai magana guda biyu akwai ta farko shi ne qawlu salifatin min asara wasu daga cikin magabata kamar Imam Mujahid wanda ya zauna gaban Ibn Abbas ya koyi tafsirin Al-Qur'ani tun daga Fatiha har Nas da uku in ya kai Nas sai kuma dawowa sai da ya sauke alkur'ani sau uku a gaban abdullahi da abba eh to saboda haka sannan kuma wa zuhri da imamu zuhri ke imani ibnu jihab zuhri wa ibnu zayd cewa ayin kira aina jamal wa shakaktum fi qawli haidan aw istihaba idan matan sun ga jini sai kuke kokonto akan cewa wannan jinin al'ada ce ko ko jinin cuta ce wani tabbin fi kuna kokonto a kai to da kowa ce kuma akan wannan har akwai maganganu akwai malaman da suka ce idan mace ta zo ana kokonto a kan to abin da za ta yi shine za ta yi za ta yi wata tara idan ta yi wata tara ka ga shine muddar ne ciki idan da ɗaya ne bayyana wata tara ne to idan dai wata tara babu wani abu kuma sannan zai ce wata uku idan dai wata uku to shine da idda wanda kawai wata tara zuwa ki a ga tsawon cikin ta me zai nuna bai nuna komai ba to ba ta yawa da kuma zai ce iddar wata uku akwai kuma labarai wanda suka ce a zama za ta kai har sai an tantance ko shekara ashirin za ta shine malamai suka ce wannan zancen ba shi da kwari na biyu na farko shine ne kwari kuma shine ra'ayin sayyidina Umar in ban manta ba shi ne ra'ayin da ya da Umar radiyallahu anhu wanda yake ba kai to shi ne ma da yake cewa na biyu kuma in yastaftum fi hukmi iddatihi wa lam ta'rifuhu fa huwa thalathatu ashhur idan kuna kokonto dangane da iddata ba ku gane ba to za ta yi wata uku ne kawai wannan an rawaito da Sa'id bin Zubair kuma shi ne zaɓin Sheikhul Mufassiri wato Ibn Jarir Sabri ku yi da Allah yake wa qawluhu wa ulatul ahmali masu juna biyu kuwa ajaluhun na ajalunsu lokacin da za su yi suna idda idan wafati ko idan tsala sai ce an ya za da hamlahunna su sauki abin da ke cikin su يقول تعالى ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه domin Allah ya faɗi cewa idan mai ciki ita da kawai shi ne ta sauke abin da yake cikin ta sakin da aka yi ko ko mijin ta ne mutu walau ba da bayan talaki awul mauti bi fawaqi na kati wane mutum eh ko da a ce bayan haihuwar da ta kasance gwargwaron yadda za a yanka da mutuwar mijinta gwargwadon yadda za a yanka dabba ne a fili awa ɗaya kenan ko awa ɗaya da wani abu kai ba wai ai ko bayan minti biyar ne yanzu mijinta ya mutu ta samu labarin ya mutu ta fara ita ta gaba kenan kawai da minti biyar ko goma sai sai ta yi shi kenan ta fita daga ita idan da miji zai zo da ta ba kai wannan ina za ta samu miji bayan la'asar sai a daura mata aure da tafiyar ta himmat ai da ba za a ga su shi shi ne ba wuce yake cewa kira a zamanin hankali da ba da mutane yake ji ba abin da shari'a take zai an gane ko yawa ko kuma sai so so wata ma za ta kala wata ita ta kake za a taba da wannan sai ita ta kake ma da yake kaulin jumhur min as-salaf wal khalaf wannan shine magana jumhur cikin magabata na da da kuma wanda suka zo a baya kama huwa nasu hadhihi al-ayati karima kamar yadda nassi ne na wannan ayar babba kamar yadda ya kuma kama wannan bi sunna annabawiya kamar yadda sunna annabi alaihi salatu wasallam ta tabbatar da haka ya tabbata daga sayyidina ali daga abdullahi na abbas annahu ma za a ba bil mutawaffa ana zawjuha tun tafi gidan wata baiwa Allah cikin sahabbai da mijinta ya mutu tana cikin inda wato ko kuma wa kadar ya rani wa ibn abbas annahu ma za a ba bil mutawaffa tun tafi akan suna da ra'ayi mace wanda suke bayarwa cewa duk lokacin da mace mijinta ya mutu don ta tashi ita za ta yi ta haddu bi abu ajil ajalai yana ruwa gani ala ashuri ko ji wata fatawa to za ta yi wato a ita da tafi tsawo ne ba gajeriya ba misali da ake ne yanzu idan mace tana da ciki wata bakwai sai mijinta ya mutu sai wata wata biyu sai ta haihu a wata da tara wata da wata yi ke na tara tana tana idda biyu ko to saboda haka a rayu ibn abbas ba za ta ajiye ba sai ta cika da wata da domin haihuwar da abin da ya rage wannan da za ta yi na watanni ya fi tsawo a kan ragowar abin da ya shafi kwanakin haihuwa in haka ne a gurin su ra'ayin wannan da aka kawo cewa bayan kwana arba'in mijinta ya mutu bayan kwana arba'in ta je ta ɗaura aure a gurin ibn abbas ne ba domin ta ɗauki wato aqrabul ajalai shi kuma a wajen sa abadul ajalai ne bai yadda da aqrabul ajalai ne ba shi ne ra'ayin sai na ali da ra'ayin abdullahi da abbas amma da za a zo yanzu ciki wata biyu ciki wata biyu saboda haka kaga wata bakwai ya rage tare idan ba a samu tsuli ba saboda haka to a gurin ibn abbas wata bakwai nan za a dauka domin shi ne abu adul ajalai shi a gurin da kawai duk wanda ya fi tsawo dubi tsakanin watannin haihuwa da kuma watannin yin idda wanda ya fi tsawo shi za a dauka ba wanda ya fi kusa ba shi ne ra'ayinsa amma ba a gama ba sai dai wallafi fi surat al-baqara wa qadara wal bukhari an abi salama qala kun ga ai a wannan ayar ta iya cewa amfi amma in kuma ka kalli ayar da take cikin surat al-baqara ita ma amma da Allah ya ce wallafi a bai da ba والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر wa ashra Allah ya cewa duk wanda suka mutu daga cikin ku suka bar mata to za su zauna zaman dako ne da yin jira na ta gaba tsawon wata hudu da kwana goma haka Allah ya wata hudu da kwana goma idan kuma saki ne dama an faɗi ne a mujimi uku to duk a wannan nabiyin gaba daya ra'ayin ibnu abbas yana dauki abu adul ajalai ajalin da ya fi tsawo to wannan haka ta ga cewa walladina alladina tana cikin wato ismul mawsul ne kuma na tana cikin adatul wato umum adatin da ke nuna kadewa alladina allati allati duka wayannan suna ciki to saboda haka sai nan kuma ka zo kaga ta gami cewa duk wanda mutum ke mutu za ta yi wata mutu da kwana goma nan kuma da Allah ya zo sai ce wa ulatul ahmali duk waɗanda suke masu juna biyu ajalin hunna lokacin su na inda an yi za da hamla hunna su kyauke abin da yake cikin su ita ma wannan ayar ka kalle ta am ta zame to shi ne malamai suka zo suke cewa tsakanin am da am idan an haɗu yanzu wato sun ci karo kenan aka ce ba wani magana cin karo amsar da suka bayar suka ce wannan aya wannan kafafa kafafa wacce ta yi fadi daraje mata ba kuma ta bi ta ba fadi daraje gaba ɗaya da gaba ɗaya ta bayani akan cewa duk wanda mijinta ya mutu kawai za ta yi wata hudu da kwana goma amma ba a yi maganar mai ciki ba ita kuma wannan da zo sai ta yi magana akan mai ciki saboda haka ta yi da tsiki ta rage mata karfi ne na cewa amma ban da mai ciki ita wannan aya domin wannan aya ta sauka ne bayan ne bayan suratul baqara kuma ita ma madaniya ce bayan wannan dalilin da suka kawo suka ce kuma sai da Abu Hurairah wata rana suna zaune yake cewa yana zaune da ɗan ɗan uwan da shi ne a Basalama sai Abdullahi Abbas ya turo wani yaron da ake kira Quraysh zuwa gurin Ummu Salama ya je ya mata tambaya akan cewa ga Subay Abdul Aslami yaron tana da juna biyu an kashe mijinta amma an kashe ta a filin yaki saboda haka bayan ba wata an tsara mauki da arba'in da laila bayan mutuwar mijinta da kwana arba'in kawai zai tayi ba kudi ba sai dan takara ya fito yana zuwa ba ga a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya daura masa aure da ita kwana arba'in da mutuwar mijinta wa kana abu tanabul bi man qadaba aka ce bara da ka taka ji abu tanabul ma yana cikin yan takara kata ji aka ana zuwa fara ba karbin hadisin cewa haka ta tabbata zamanin annabi alaihi salatu wasalam wannan da ya fata wani gura abba duk da cewa wasu malamai su ce yayi da nazuli daga baya ya sauka dan kan wannan ra'ayi cewa shi ma ya dawo ya yarda da cewa duk wata mijinta ya mutu ta haihu to za ta yi wato za ta iya yin aurenta imamu bukari da muslim da sahabul kutubi sun kawo hadisin ma mu dawwala dogon hadisi imamu ahmad yana da ruwa ya jima daga miswar ibn makrama da ya kawo yana cewa sumayatul azlaliya ita ma ta kasance tana karkashin sa'ad bin ibn khawla ko kuma kafin wannan ta kasance mijinta ya mutu tana da juna biyu ba ta daɗe ba kawai ji ta yi aurenta aka ganta ta ta a ado ta ta duk abubuwan da ba ta gaba ba ta ta ba saboda haka ta ana yin wani aka ne ba aurenta kuma aka daura mata aure imam Ahmad shi ma ya kawo yake kuma annabi ya tabbatar da ita kai imam muslim yana da ruwaya a gare shi to Allah haka nan ta ta sa ibn khawla mijin da shi ne sa ibn khawla wa kana min ban jahida bajran wa tuwfi ala bi hajjatul wada ya je yakin badar a hajjatul wada'i kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa tana da juna biyu to ba ta nade ba kawai sai wato dan takara ya fito kuma sai ta aje wato kayan nika jakaba ta yi aure da aka zo gura annabi alaihi salatu wasalam aka gaya ba annabi alaihi salatu wasalam ko da yake ya mutu sanabul ne ya shigo ibnu bakar ya shiga gurin da yana shiga sai ya ganta ta yi adu yace ma ni araki mutajallila ya da zai kira ta gaba kuma kin taba azu la'allaki tarjina ne ka na ga alamar aure kike so ya gina mata wannan innaki wallahi ba ki bi na ke hatta ta muri jama'ar alaihi arba'ata ashirin wa ashir yace na rantsi da Allah ba ki take aure ba sai kin yi sai kin yi wata hudu da kwana goma da abin ki dukkan aure ya gaya mata wannan qala subaya subaya tace falamma qala li zalik jama'tu alayya thiyabi ina amsaiki tace nan ma da yin naji wannan kalmar ta ta kawai na tafi na tattara kaya na na sa kaya na tafi gurin annabi alayhi salatu wassalam tace ina zuwa fa ta asu wa an zalik ne wa annabi tambaya akan wannan fa abdani bi anni kada halaltu haina wa za'atu hamli annabi yake da muke rabu da shi kina haihuwa kin fita daga takaba zace ya kare saboda haka duk matar da wannan dalilai ne da ake kawowa akan cewa lallai duk matar da ta haihu bayan mutuwar mijinta da ko da hawa ɗaya ne ta fita daga takawa yace wa amara ni bi tazwij in badali yace ki dai ki aure ki da miji ya ku ki aure ki kani yace kuntu bi halakatin fi Abdurrahman bin Abi Layla wa kana ashabu yu'azzimunahu bada bada kana akhir al-ajalay yace ina cikin ina wajen halka an gane ko ina wata halka ibnu sirin da yake faɗa wannan yace ina zaune a halkar abu abdurrahman ibn abi layla kuma ga almajiran da suna girmama shi saboda haka sai bayanin akhirul ajalin shi ma ra'ayin sa irin ra'ayin ibn abbas cewa duk wanda mijin da ya mutu sai dai da dauka da kin da suka fi tsawo ba gajerun ba ba dattu ya hadisi subai'a bin al-harith yace sai na karanto ma wannan hadisi ana abdullahi bin mazruba yace na karanto yace gaba daya almajiransa tunda a yaro ji almajiransa kowanne kawai suka zuba suka tsira ba ido suna mamakin wani ya zo yana wa malam wasu maganganu da da suka ja bamban da nasa fa fa in ju lahu fa qultu jinati innahu la jarimun an aslama ala abdullahi wa huwa fi nahiyati al-kufa qali ce wato fa qultu jinati innahu la jarimun an aslama ala abdullahi وهو في ناحية الكوبة فانتهى وقال لكن عمه لم يقل ذلك فلقيت أبا علي مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة yace gaba ɗaya kawai sai na ji cewa yaya wannan zai zo daga wani guri nesa amma ya rika ɗebo ƙarya yana jingina wa wani a kan me zai rika ɗebo yace amma abin ya ba da mamaki dangane da fitowa daga gare shi yace amma duk da haka wasu ƙarya ta ji ba saboda ganin cewa a matsayin sa na babban bako sai na hali da iya su gina a wato abu a iya ma da sai na hali sai na tambaye shi na ce kaji abin da wani wato sai daga cikin malamai yake gaya mu yace fa da haba yuhadithu ni bi hadisi subaya shi ma wanda ya yana tuntuba a gurin sa kawai ya dauko hadisin subaya tul aslamiya yana ba shi labari cewa abin da aka gaya ma gaskiya ne cewa lallai wato lallai a duk matan da mijinta ya mutu tana na kaba to shi ke nan kawai abu ta haihu tana da juna biyu ko da wata ko kwana nawa take kawai ta fita daga ta kaba to daga nan kisa ce doguwa yace kawai dai sallama mata akan wannan ra'ayin cewa shi ma ya yarda da haka mahallu ta yi da shi ne zancen da ya fi karfi duk lokacin da mace mijin da ya mutu bayan ta haihu bayan mutuwar mijinta to ta fita daga ita iddatul waba ko iddatul sala ko wace to shi da Allah ya kara da cewa wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya bi tsoron Allah to Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sa a kowane irin yanayi sai yace wa yaj'al lahu farajan qariban wa makhrajan ajilan Allah zai ba ki budi makusanci ya kuma ba ki mafita wanda take cikin gaggawa shi zaki zalika amrullahi anzalahu ilayhi wannan umarnin Allah ne da ya saukar muku kar wani ya zo ya ce to ai kaza yanzu zamani ya zo me yasa ake cewa mace ta yi idda ba da a gane cewa ba ta da ciki ba to ai ai aka ji aka gane da a gani akwai yan boko da suke faɗa wannan yanzu cewa to why not aje a iskani aka muka rika buga da wata baiwa Allah mun bawa mun bawa ka faɗa faɗa in ce mata hajiya dai na gama turanci ce hajiya ba abu haka yake saboda tana ta bayani sai ka sai da turan TV uku ta sa wata daya ta gama sai ta gama sai wallahi haka abu ne saboda haka nace in dai abin da na sani shi kai na sani nace to wannan ka'idar haka take ita so take wai lalle bayan kwana uku ko bakwai tunda ita ma ita ya ce a ba ta dama kawai ki tafiya ta yi kaza kaza kaza kaza duk wannan abubuwan kai turanci uku da hausa daya ina je na ga wasa kun ce wallahi haka abu ke to saboda haka ba daidai bane shi ta Allah yake amrul lahi wannan umarni na ne saboda haka akwai akarin banoni da za su zo daga baya ne za ki yi Allah gyara masu dan dama dama ne masu yin kwana arba'in daga nan sai su kama hanyar su kawai su koma abin da suke yi in ma'aikata ne su koma aiki in an ba zuwa ne su gaba da business din su to shi da yake wannan umarnin Allah ne da shi ya saukar muku ai hukumu wa jar'uhu anzalahu ilaykum hukuncin sa ne kira a ce ya saukar muku bi wasi ake rasulihi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ai ko shi kawai ya kai to annaba ma sai ai ko shi aka yi ballantana kai ko ni almajiri da aka bar abin da aka aiko annabi ka ce haka aka ce ai kai shiru kawai kai ba ka da gyara kai to shine mana ya ce mana wa man yattaqilla duk wanda ya ji tsoron Allah ana ta kawo magana ta kawo a wannan sura saboda askar mata da miji ta ji tsoron Allah wani zai iya yiwa ya tafi da saukari ba kuma suna zaune wani kuma saki ne na zafi ya ta cewa ba daidai bane abin da yi kuma suna zaune shi ya mata kalma allaka ita ba ta kakkiya ba ita ba mai aure ba to ita Allah yake ta kama maganar ta kawa domin tsakanin mata da miji sai Allah to ita ake so kowa ya ji tsoron Allah ke ki ji tsoron Allah akan miji shi ma ya ji tsoron Allah akan domin idan magana kake in so kake lalle sai wajen ta yi ma ɗari bisa ɗari to za ka zama da ruwa mai aure shi ka mai ɗanɗani domin mata da iri ɗaya ne bambancin su lamba kawai wata sha uku wata ashirin da biyu wata hamsin yawwa saboda haka an kayan da wannan ruwanka amma ni iri ɗaya ne duk inda kai ana zaune lafiya hakuri aka fi ka wallahi wannan shi ne ɗabi'a ne shi ne ɗabi'a ne to shi ka Allah ya gaya mana a nan cewa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra dan kar ka zo ka dauko wata kana jin jawayi abi zaje ta kai hadda ta kaza ta yi ka zo ka rika korafi yawa to ka gane cewa mace ka aura ba kun samu shi ne ba eh mace ce tabi'an nan jama'a ta fi amma Allah ya ji dai to wannan shi ne to sai to man yake la yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra duk wanda ya ji tsoron Allah ba da hukuncin sarki Allah zai kankare masa zabansa sannan ya girma maladarsa ai ya zaba adwal mahdur abin da kake jin tsoro Allah zai tafi yamma da shi sannan wa yasir lahu thawab ala amali yati sannan Allah zai baka lada akan aiki kankani sai Allah ya ce
من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتبروا بينكم بمعروف وإن تعاطفتم فسترجع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر Allah ya ce askiro wanda bayan an rabu askiro wanda saki na ɗaya da na biyu da kuma saki na uku ga mai ciki to ku zaunar da su min haitu sakantu a inda kuke zaune saki radari na ɗaya da na biyu da kuma na uku ga mai ciki yau kun gana sai ga mai ciki wanda ba ba mai ciki wannan an rabu sai da dai amma wayannan guda uku da su Allah yake magana ku zaunar da su min haitu sakantum a inda kuke zaune min wujudikum dangane da yalwar da kuke da ita wurin da kake zaune ta zauna a nan take daya ba ce ka koyi yar mutane ba mun fara tun farkon sura haka Allah ya ce la tukridu wallahi buyutihinna wala yakhrujna duk Allah ya hada kowanne bangare kar a zo daga gidan iyaye a rika cewa mu ba matsiyata ba ne zo a tafi ai kaza duk Allah ya hana wanda za ka kaka yanayin auratayyar mu a yanzu wannan ayat dama ba ta aiki ba ta aiki kowa bangaren da yake karewa eh kowa idan aka samu matsala kowa kawai kai ka ga Allah yake wala dan zaul fadla bainakum kai ka dauka ba wani abu da ya taba shiga tsakanin wata za ka ga yayan su uku ma hudu wannan yayan ba su da albarma an kada tuno cewa lallai wannan kasancewar yayan ya kamata a rago mutunci yadda cewa za za a rika tuno cewa lallai haba malai ai kowa komai wanda ya zo yanzu ka iya matar da ta yi hakuri ta yi ta dai ta kilabule da kai ta yi buɗe kaya daga kai sai ita wanda koma wacce baya yin wanda ya kamata a kwace akwai mutunta a tsakanin wanda da za ta yi da buɗe kaya daga kai sai ita ko da arabi ya kamata a tuno wannan martaba cewa akwai wani abu ba da ya taɓa faruwa tsakanina da ita wanda duk duniya ba wanda ya sani ban da ya kamata a girmama wannan abu shi za Allah ya fara a suratul baqara wala tansawul fadla bainakum ko an rabu ku mai da albarwa da take tsakanin ko ku ba ba ganin mutuncin juna wata kila har har kun zuba yaya wannan ƴaƴan yanzu su ne da za su tuka ku duk gobe ka san dai cewa idan kai namiji ne cewa ba ita ba ruwa ta hadiya duron guda sanye duro ba ita ba kuma ta san ba tsabar yadda abu sai bane ya kawo ta akwai dalili ya kamata a tuno wannan amma za ka sha mamaki in mutum kawai suna yawan faɗa gurɗa zuwa kallo ko kawai ka je kotu kai kallo wayannan kotunan ko na nan na nan na nan cikin gari ko su kawai ka je ka zauna ka rika kallo ka sha gara za ka sha mamaki irin yadda ake dama matsalolin auren gado cinye kuɗin mutane ji sun fi yawa in ka je su za ka ta gani su ne to ya kamata ko rabuwa za a yi kaga ai wata daga cikin magabata sun rabu da mijinta aka zo ana tattauna akan matsalolinsa tana gurin amma ta ce duk wannan dalilin da kuka faɗa ta ce wallahi kariya kuke ba sun rabu ba ta ce ku dai mutu wani abu amma dai na san a iya sanin da neman wallahi wannan dalilin kariya ne ba ta tare kuma ba komai sai ta auri wani mutum amma za ku ji gaskiya a ta ake so amma na ka duk ka lura mutuwar auren kasar hausa shi ne an garbu to sai kowa ya gano weak point din kowa da shi zai cutar da dan uwansa idan ta gane kai mai san ƴaƴa da su da ɗan kaza da mutu na ba wallahi kwarai kuwa ta nan za ta mutu na ba sai ka ta ce yanzu tana yaro da hannunta ko ganin sa an hada ko ba ka ke yi ba cewa ganin sa ba ubansa ba ganin sa ba shi da wani yana nan babban mutum a garin nan shi da aka mai irin wannan ya zo da ta kai matakin aure ya ki shiga harka ana ta magana ya falla ya shiga sai su nemo ubanta ta girme da ta zama budurwa amma sai wasa yake duk ta samu ni dai iya sani na manema sun kai hudu duk wanda aka zo sai ya rike shi kuma yanzu zai rama kaga yana ake cutarwa to irin wannan abubuwan duk ya kamata a ce wato idan muka karanta din muna tabbata za a yi dan a ka samu sauki amma wallahi yanzu in matsala aure ta taso za ka gaba wani ai abin da yake daidai ko da an samu raguwa wannan tsaddin da dai dalilin da ya zo duniya to lokaci bayan lokaci ko bai nema ba ma da kanku ku ce wannan yara a sauke shi a kai shi gidan ubansa ya je ya ga baban da ya gani in ma ko ba gidan da an kai shi kan ku damu da cewa ai an bada an yi kaza ni a a kai shi a kai shi ba ku mamaki yanzu yadda za ku ga mutum ya girma baya tausayin babansa ya girma baya tausayin babansa ba ku mamaki irin wa'annan dabi'a kamar yadda malamin mu professor Abdullahi Ismail yake faɗa yace matsalar yaro karami idan kai mar abu yana karami to sai yara ba ne yawa to gwara ka sauke nauyin ka kai amma ba ni ne bane yadda ma'aurata suke dan an rabu sai ga kowa ya ga in yaro ne sai a rike shi ba shi ba babansa in uban da ya rike sai ba zai kuma zuwa gidan uwar kuma su ba mata muna ga ya mutu wannan ɗabi'a da kuke da ita yaro na karami dan kun bada da babansa ki wurgar da shi ki tafi wallahi ba za ki gane kuranki ba sai nan gaba saboda wannan ijaba ta ta karfi kuma ba ko kowa da kowa har yaro ya girma kaji ba wai akwai wanda da aka rabu ma sunan da uban ya sa sai suka canja abubuwa ne masu ciwon gaske Allah masu ciwo a kwariya in ma za a rabu baka ji abin da Allah ya faɗa cikin sarki ya bara a suratul nisa'i ba wa in yadda bara ka yi kullu lahu kullun nisa'i idan ma an rabu kowa Allah zai idan rabuwa aka yi wacce take ta Allah da Allah ko to za ka kowa Allah zai ba shi mata ko ya ba ta miji wani wanda zai zo na gari kuma ya kula da ita idan ba haƙin ta zo Allah zai kawo wani miji cikin kankanin lokaci ya zo ya aure ta kuma ya rika appreciation da bai take ba illa shi ne idan aka rabu mata da miji din ne haƙi ko in Allah ya daga hukum miji sai kun ga Allah ya saka wani eh shi za a cewa gwara kai ka bari a zalunce ka kar ka zalunce su da kanta za ka ji tana ina ba in kai aka zalunta in shi wato in shi aka shi aka zalunta ko ita aka zalunta da kanta da kanta za ka je na ina ba ko wanda bangare Allah baya zalunci la yazlimu mithqala dharra ku saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata lallai mu kiyaye ku ajiye su inda kuke wala tu zaru na kar ku cutar da su Allah yake ni tu bayyi ku alaihi da ku kunta ta mu ka ga abu wanda wani take mace ba amma dai bata kashin kuma zai mata abin da bawo yake kira kashin kuma har sai ta zo ta ne mutum Allah ka sauke mu shi da ba baya so ya saki ne da karda yawwa to yake ya samu abin da zai baki dinsa zai ji ai da tafiyan sake ta ana magana ne sai ta tafiyan sake ta gashin kuma to yake mata saboda illa da yake mata an kai mataki da in ba haka ba za ta iya mutuwa ba ya zo ya mata kalmu Allah to Allah ya ce kada ku yi wannan litu zai ko alaihin wa in kunna ulati hamli idan suna da ciki kuma ka take su ba ce ko alaihin da zai ka da su duk da ba ciki ne na kome ba ba ciki ne na kome ba hatta ya zada hamlahunna har sai sun sauke cikin nan domin abin da yake ciki idan ita ba nauyin ka bace abin da yake cikin ta nauyin ka ne na ga muku wannan ayoyin ko billahi allazi hawa kawara ake musu ba ta wani aiki a kasar hausa ba wai a kotu ba ba ta aiki za ka ja mamaki fa ina arzana lakum idan za su idan suka haife ana shiga ba da yau kuma abin da yake Allah ya makale ka da ita har yanzu so ake yi wato idan da dama in na komi ne kamar da ita shi za ka tsora ba dai nauyi kake gudu ba to ga nauyi na har yanzu ana jika to sai Allah ya ce fa in arda'a lakum bayan ta haife kuma in tura su jayar muku fa atu wanda ujura wanda ka ba ta ladan jayarwa ba za ta jayar ba fi sabilillah ba sai ka biya shi ma mai ina yake ka je kotu ka ga nawa ba suke bayarwa ka je ka gani to sai Allah ya ce wa atamiru bainakum bi ma'ruf wato ku saka da tsakanin ku ta hanyar da jara'a ku tattauna ta hanyar da jara'a wa in ta'adatu idan ku abiya ki jira ita ta ce za a raka bata dubu ɗaya kullum na jayarwa dubu ɗaya kullum tsakanin da Allah abincin nawa za ta ci yanzu abin da safe da rana da daddare in Allah ya jarabe ta da yaro biyu so so ma dai ka ga duk wayar da rai ya fito shi yana kulkul ita ko tara ne ko ba ba ganin wasu na jiyarwa a haka ta ya yi kulkul ta ko ba wasu ba shi ya ko haka karmaje to saboda haka wannan ɗabi'a shi za a kalla kullum in kallo za a yi a ce kullum dubu uku da safe da kariya da dubu ɗaya da ranar ta karya da dubu daya da daddare ta karya da dubu daya domin bare kuwa ka ji idan ka ji dubu uku da talatin ai dole ya mai da hankali dubu da zai za a ce wannan haka za ka biya in ko ba haka ba akwai matar da za ka je da ka ɗauki ɗanka kawai da kai da za ta shayar ka je ka tambayi kuɗin nan ka ji da Allah akwai mai sabuwa haihuwa da ya san kuɗin nan na da gungunin nan dubu goma sha ce kwanan da ta ji kuɗin nan ce inna lillahi wa inna ilaihi dubu goma sha ce wallahi wannan na da in ka je ba likita shi ta zai rubuta ba ya ce in dai yaro za a ba ita za ta ta a ce ma biro tu kaza kaza tu kaza ita ake bukata kada ko wani ka kawo cikin yaro kumbura idan ka ki ka siyo na billahi da jiya akwai mai janyo a kwana uku ba yadda za ka yi dubu goma sha hudu a kwana uku ka ki rubuta ka da dubu goma sha hudu ina gaya ba in ko ba haka ba yaro ba zai barci ba kuma ita ma zai nan ba za ta yi ba haka za ta dawo ma da ta kai ka shaye shi ai Allah ma ya ce ai kan ji ai duk da ne mutu bayan da zai yi yaya dole ne ba kuma ka'ida ne ko dai uwarsa ko mai jayarwa dole ai sai biyu ko uwarsa ko mai jayarwa to shi ne Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa فآتوهن أجورهن واعتبروا بينكم بمعروف وإن تعاذبتم أكيد دaidaitawa. ka je kotun ka gani za ka ga rigimar da ake akan baya baya da kudin shayarwa dubu biyar ce goma a wata ka je inda ya kure dubu sha biyar shi ne suke amma sai a ce wai ya wata hudu bai kawa ga shi nan ka je kotu kai kallo abin da muke faɗa haihuwa ba dole ba ce amma kula da ɗa dole ne in ba ka so ka yi tsawon nauyi to kar ka yi ka je a ma babu ni guda na ne wa maza ita kan yale ta a ne wa maza su yi ka je da abin da za su ba su ba ana yi ka tambaye su ka ji ana yi eh kai a kudin da ne ka kai kare da haihuwa ita kan yale ta ai ni da ka samu sauki ke ne da jimata a ne wa maza in ka matsa zai ta ce kai je ka yi ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake fasatu bi'u lahu ukhra to kuma da shayar wata ga wata mace daban li yumli zu sa'atin min sa'ati Allah yake lalle ba abu tinyalwa ya tiyar tinyalwarsa idan akawun ɗin da akwai miliyan ɗari kake ba ta dubu goma Allah yake mun sani in kowa da sani ba zo kace wallahi kai baka da kuɗi kaza kaza da wani lokacin a kotu sai a ce kawo filip ɗin gara da baki in ka kawo a gani wanda wannan za a yi la'akari wata kila wanda wannan ai kana buga buga manomi ne kai ɗan kasuwa ne kai ga kuɗin da ta ajiye da to da wannan zai amfani Allah ya ce yana tsari da ya fi duk sa'ati ne sa'ati ma abokin yalwa ya bi ya ciyar da yarwar da Allah ya masa wa man qudira alayhi rizquhu ay wa man zuyiqa duk wanda aka kuntata masa arzikin sa ko bai da kuɗi bal yumtik mimma ataahu Allah to yake daga abin da Allah ya bai ke kuma kin san iya samun ta kenan yanzu sai a hakuri dubu biyar zai iya bayarwa to a yi hakuri la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora kowace rai sai abin da ya bata sai ya alu Allahu ba'da usri yusra ku sani cewa da sanan Allah zai sanya wato sauki bayan kunci ai da muke fada baya da mace sai ta tsallake kirki ho duk kirkin ba kanka sai wato kana da kuɗi ka talauci yanzu kan zauna da kai lafiya lau take ma biyayya in yadda take ma lokacin da kake da kuɗi ka san ba na rantsewa da Allah kuɗi yana za abin mutum yana za yawa ga nan kana so ka yi kiya lafiya lau to ka tara kuɗi yawa ga nan kuna ba ga ba kanan ba kuna kallo har sai yau ma da suke a rawa da su ko ko su uku shiru kake ji kuma domin da kuɗin sa a jiki kina magana zai je wajen road zai kawo waje ya sa ta wurin shi ne kawai kaga na farko kenan na biyu ya zamto a fita a bar mata yaya ko a mutu a bar mata ta riƙe yayan kamar yayanta na uku a zo ƙaro mata abokiyar zama ba wai bata damu ba ba ta yi hauka ba ba ta yi rashin mutunci ba in ba ta tsallake wannan ba dukkin mata ka kawai ka ce musulma din mu'mina ne ka kyale da wannan da wariya sai an tsallake wannan gaba yawwa to sai ya ja'ala Allahu ba'da usrin yusra da sanan Allah zai kawo sauki bayan kunci sai Allah ya ce
وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها كفرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا Allah ya ce wa ka'ayyin min qaryatin nawa nawa ne daga alƙaliyu adat al'amari rabbiha waɗanda suka yi kemimi suka yi taurin kai dangane da umarnin da ubangiji ke yi Allah ya ce zalika amrullahi anzalahu ilaykum to akwai wanda suka yi taurin kai suka yi kemimi dangane da umarnin da Allah ya yi cewa kar ai kaza suka yi ayi kaza suka yi wa rusulihi da umarnin da manzon da aka turo musu yayi suka yi to Allah ya ce nawa nawa ne fa kullan akhadna bi dhanbi ko wa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu sayha ya Allah yake wa minhum man qasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah yuzlimuhum walakin kanu anfusahum yuzlimun ko wa idan daga cikin wannan alƙaryun Allah yake mun kama su da laifukan su akwai wanda ta hawa muka yi aka aiko musu da iska wasu kuma muka sa mala'iku suke musu tsawa wasu kuma Allah ya ce wato muka sa ƙasa ta kama wasu kuma muka ce ruwa ya suka dilbiya a ruwa irin su Fir'auna kowanne yace Allah Allah yake ba mu zalunci kowa a cikin su ba su suka zalunci kawo ba to shine nan wa kam min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi da man da manzon da aka aiko fa hadamna Allah yake muka yi mutu hisabi hisaban shadidan hisabi ne tsanani shine misalin da muka yi wa azabnaha kuma muka azabtar da su azaban nukura azaba mai muni shine nukura fa za ta kuwa ba da abuya Allah ya kabar abin da bawo yake bada yace ko da al'umma ta dan da nukutar da shine ba za ka wa ba da abuya eh suka tsanani wato muni kin ko umarnin da aka yi musu wa kana aqibatu amriha kufra karshen al'amarin su zai zanto asara ce kawai duk sun yi asara Allah yake ajjallahu lahum azaban shadidan kar ku dauka iya ta duniya ce kawai a'a a lahira ba kuma Allah ya mutu tare da azaba mai tsanani fattakun da ku ji abin da ake bukata da ku masu sauraro da mu ku ji tsoron Allah da ku sarki ya ulil albabin ladina amin ya kuma abota hankalin da suka yi imani kada an zara lahu ilaikum zikra to Allah ya dokan muku da wa'azi domin shi ne zikir inna la amna jalla zikra wa inna lahu la'abidun qur'ani kenan Allah ya dokan muku da alqur'ani da ya daga shi Allah ya ce رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور na'am ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات Hmm.
يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا Allah yake rasulan yatlu alaikum akwai abin da ake kaddarawa ana ai wa arsalna rasulan yatlu alaikum sannan muka aiko da manzo wanda yake karanta muku ayati lahi ayoyin Allah madaukakin sarki mu bayyana da wanda ce bayani karara me yasa li yukhrija alladhina amanu dan ya fitar da wanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki na kwarai daga ina amina zulumati daga dukkan ila nuri zuwa ga haske daya domin hanyar Allah ɗaya ce to dan ita ce ta Annabi alaihi salatu wassalam shi da duk wanda ya zo ya rantsi shi ya rantsi da Allah na rantsi da Allah duk wanda bai ba Annabi ba wuta zai shiga dini domin shi kadai ne haske shi ne kadai wannan nurin da Allah yake nufi haske wannan aka bi shi wai su da yawo da da su Annabi ne kadai duk wanda ka saba a duniya ba kai komai ba ba wanda baka saba wa Allah ba amma annabi ka kauce masa ka kauce hanya kuma duk hanyoyin kada kullum magana da nake yi kenan da ku ta gani musamman yanzu da muke a social media na ji ta fitowa ma kadan ma kuka gani yau na ji ta bayyana iri iri amma hanyar haske dai ce shi ta wani yanzu ya ce mana wani aina da dai muke cikin duhu kullum ne ina fara zan ce kai kake da dai a duhu me ba annabi ba a haske yake haske kake kamar rana lokacin azhar ko wata dan daren shawo duk mai ba annabi alaihi salatu wasalam domin ba a duhu yake ba wanda ya tsaya kama kama shine a duhu kuma hanyar Allah za ku ga ɗaya ce to ɗan guda ɗaya ce amma hanyoyin fata suna da yawa shi sa dinin da ya magana akan hanyar Allah za ka guda ɗaya ce kawowa wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu sai ce wala tattabi'u subula shine a tubulin hanyoyi wane ya fito ya ce kaza za ka ta kallon social media yawan wani ya fito ya rashin mutunci sai wani gobe baya fito haka kawai kuma ba wai ba wai yana ji za ka yi ba za ka kai har kiyama ta yi musamman yanzu da wata yana da social media za ka kai ji an gane ko to shine Allah madaukakin sarki yace ne Allah yana fitar da su waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai daga dukkan fata hanyoyin fata iri iri ilan nuri zuwa ga haske guda tsotsar shine bin annabi alaihi salatu wasalam wa man yu'min billah duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aiki da kware kun lura al-iman wal amal salih ko ina haka Allah yake mana ko addinin Allah ya dace bayanin ta za ka abubuwan da suke janyo mutum ya je abubuwa biyu ko kai biyu ake mana innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula kaga amanu wa amilus salihati al-iman wal amal salih da dai innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum rahmanu wadda haka za a yi ta gaya ba wurare daban-daban al'imanu wal amalu salih to shine Allah madaukakin sarki yake yudkhiluhu jannatin Allah zai shigar da shi aljanna wace da jirimin ta hadiya al'ar wadda wato kora muke gudu a kakashi da Allah ya gaya ba a wata sura fasal jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anhar wa na anhar su ake magana khalidina fiha abada za su dawama a cikin ta Allah ya sa mu Allah ya ce kada sanallahu lahu rizqa hakika Allah ya kyautata masa arziki duk wanda ya shiga aljanna arziki ya ya ga wannan arziki Allah mana wajen sarki ya dace da au wannan muka fada ne dai Allah ya ba mu dadan sa wannan muka kuskure ya Allah mana oke ba mu gama ba oke ya kwanto saura aya ne الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن
نعم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allah yake Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halitti sammai guda bakwai wa min al-ardi mithlahunna ita ma kasa guda bakwai ba sai an ce mata ba a bai ta ba littafi kawai wa min al-ardi mithlahunna kasa ma wato ita ma kudin kudin ta zama in wani ya tambaye ka dalilin da yasa kasa ta zama guda bakwai kenan dan kaga Allah ya faɗa karara ta ba a zama wace nan kuma sai yake wa min al-ardi mithlahu la domin shi qur'ani baya kwaranci ba sai ya kuma ce ma wal ardi sab'a ita ma to to na dike in ji turawa baya yin wannan kwata kwata shi to sai yake ya ce nadaru al-amru bainahunna kun ji umarni yana sauka a tsakanin sama da kasa ne daga sama Allah yake saukar da umarni zuwa kasa bi ta'lamu dan ku san cewa anna Allah ala kulli shay'in qadir cewa Allah ne yiko ne akan komai shi sa a aqida a tauhidi ake gyara ba cewa kace Allah ai kadiru ala man yasha wannan wannan gwaran shi inna Allah ala kulli shay'in qadir ake cewa domin kadiru ala man yasha a gurin kan kan ashariya tana da illa eh abin da yake so kawai shi ne yake da iko akai wanda baya so bai da iko ne shi to yi tsara ce ka ce kadirun ala kulli shay'i shine tauhid Allah ne yiko ne akan komai wa anna Allah kada hada bi kulli shay'in ilma sannan ilimin Allah ya mamaye komai kowanne abu Allah ya mamaye ilimin sa kaga wannan ya nuna cewa hadisi dan mai guda bakwai ne kasai ma guda bakwai ne da aya to hadisi ma hadisin sa'id bin zaid sai daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna wanda wato lokacin da wata mata ta yi mata tsaki yake cewa ya ji mata iyaka a filinta iyaka gida ya zo ce ni ni da na ji annabi ya ce duk wanda ya ci iyaka koda da taku ɗaya ne za a nannaje maka sai guda bakwai a tsora man rana da kiyama ni kike ce wata ce eh kai ce yana cikin mujabu da'awar ya ce ya Allah saboda a cikin mutane ta kunya ta yi sahabin annabi alaihi salatu wasalam ita kuma ba sahabiya ba kawai dan jin mutan ta akwai mutane masu irin wannan dabi'a yake cewa ni da na ji da kaina annabi yana cewa mastamawa su sab'u wa ma fi min wa ma bayna hunna wa la arzuna sab'u ma fi min wa ma bayna fil kursi yace da kaina ko kuma kutiba bi man zaraba ila shugure kai duk wanda ya zalunci gwargwadon kabu daya min al-ardi na kasa to wi qawmi sabai arabi da dan da je wata kasai guda bakwai yace ni da naji annabi ya faɗi wannan yace ya Allah Allahumma in kana kadibatan fa'ali basara waje an kawar haji dai abin da yake kenan ya Allah sai ya take mu Allah ka sa ta zama makauriya da muka kuma ta fito da wannan filin gidan da take jayayya da ni a kai ka sa ya zama sanadiyar ya zama kabarin ta wallahi ba sau lokaci wata makai sannan ta fito ba da jagora ta fada rijiyar gurin da nan da ya zama kabarin da nan ka ta fito da ita a kai sai mai da kasa a kai aka zuwa to har yanzu akwai mutane wanda kai ba aka kawai za ka mutum yana kan babur ko yana kan adini zauce dan da wani aka ka cika zaka ranka wani daga nan sanadiyar lalacewa su kenan Allah baka san waye ba kuma shi ne bai da gaskiya ka san yanzu mutanen mu ba su da jin nauyin zagin mabiya yanzu mutum musamman ba su abu hawa yanzu za ka ja mamaki yanzu zai danna mutum a can ba jin nauyi ba ko ai mutum ko da bai girme ka ba ai me ne hikimar a kawo titi ga rika zage mutane me hikima to wallahi wasu da nadiyar za ka wani ya jalwa yana cewa yana bijimin an zaba hannu ba wani hannu da kai ka sa wa kanka hannu da kafa domin ba ka ganin mutuncin mutane eh wani kawai wani abin da kai masa yake Allah ya saka mu ni ya ci mutu Allah ya saka mu kawai shi ke kuma zai saka ni saboda haka ya kamata a kiyaye an gane ko abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya zai mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tsofin da muka fuka Allah ya biya wa kowa bukatun sa da kai akwai yan uwa da muka yi bayanin littafin da ake kiransa amali da wani wallahi da cewa wanda za su taimaka mata da suka fara zuwa karatu cikin mu gaskiya Allah ya taimake mu kusan wasu da tijai sun sai guda ashirin da biyu muna musu godiya muna roƙon Allah ya yawaita mana ilimin Allah wa ɗaukin sarki ya saka musu da alheri ya biya musu bukatun duniya da lahira muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin zama ɗaukaka duk wanda suke mana rufiya da doyi na alheri Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata duk wanda suke mana rufiya da doyi na alheri Allah ka biya musu Allah ka ba mu damuna mai albarka ƴaƴan mu Allah ka shirya mana su da yan uwa ka sa ta hanya madaidaiciya waɗanda suka yi jarrabawa da wasu neman aiki Allah ka ba su ka suna da kwallon akwai sai daga cikin jikokin iyayen wannan masallaci alhaji adamu nan baban sadiq akwai jikansa da za a yi wa aikin kafa gobe insha Allah ta'ala muna da Allah da sunan ta jawa Allah ya sa a ce a yi asa'a dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya mu a da kabiru ba da yake ba ba da ciwon kafa shi ma muna roƙon Allah ya bashi lafiya Allah ya sa mu ta kafara magabatan mu Allah ya tabi su da gafara amma sai kuma Allah ya ƙara musu lafiya da tsawon kwana da amfani Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma amina fi awlanina wa aslih aimadana wa la tahmulina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqa واتبع عباك يا رب العالمين فلله المسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم